أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آه. كان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله أقدم دار العظيم السلام عليكم آه، من داو كان كراتم نا dausayin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama cikin wannan littafi na tarikul hawadis wal ahwal annabawiyya muna cikin tarjaman sai da mariya sai da wato sai da ummu habiba sunanta na yanka shine rablatu bintu abi safiya ko mun faɗi yadda aka da gawa na sulasula ya aure ta ta dawo madina ko to ta rasu ya ta shekara arba'in da hudu zamanin mawaitu na abi sufiyan kenan sannan wata zama da sallallahu alaihi wasallam umma salama inda binta umayya umayya ta radiyallahu anha wa mata sanata sintaini wa sittina sannan ya auri sallallahu alaihi wasallama sai da salama shi salama din namiji ne bambancin su da salma in kan ji salama da fatahar lam to namiji kenan in kan ji salma da dauri to macin kenan shi sunansa salamatu ibni abi salama an kiyaye ko da shi ake mata alkunya da shi uban sunansa abdullahi bin abdul asad al-makzunji shi baban salama din to ita kuma wata kisa ne mai ban sha'awa wajen aurenta wanda yake karfafa zuciyan masu imani da kuma yadda da addu'a mijinta abu salama shi ma ɗan babbanta kamar yadda muka faɗi sauratu binta zama shi ma banu musulmin ne sosai da suka musulunta sun yi ƙaura sun je habasha ya sha azaba shi ma sosai musamman wajen danginsa su banu maksum yawancinsu da yake ba su musulunta ba dangin abuja ne sun kama sun yata da amma shi bambancinsa shi ma mahaifiyarsa gungun manzon Allah ne sallallahu alaihi shi abu salama din da haka lokacin da suka zo suka kama shi su masa azaba sai je ne ni beli da kawunsa yace kawunsa abu talib ya belinsa sai suka ce su kafiran maka sai suka a banu banu maka sai suka ce abu dalib ai baka isa ba abu abu dalib kai baka isa ba ka hana mu du ka hana mu azabtar da dan dan uwanka muhammadu wannan kuma dan mu ne mu banu maka suka ce ba za mu azabtar da abin ba wallahi baka da iko yace to ai in dai ba zan iya kwatan dan yar uwana ba to a kenan ba zan iya kwatan dan dan uwana ba to abu yayi zafi a lokacin ba a taɓa lokacin da zuciya zuciya abu lahabin ta ɗan karkata ya zuwa ga musulunci kamar lokacin wulaƙancin da ake sa abu talib ɗan uwansa ana ji sai ya zuci wai ku mutanen bakka mai matsalan ku ne wannan dattijan duk karan da muke muku ba zai sa ku bar shi ba eh yanzu ta kai ga bai da mutunci a garin nan bai sai belin ɗan ɗan ƴar uwarsa ba sai ku ce kaza da kaza wallahi in ba ku bar shi yayi belin ɗaya masa to za mu biye masa da mu da shi mu ba da kariya ma ɗan ɗan uwan namu Muhammadu ina ma ce wannan kishi ya ci gaba shi ya faɗa saboda hamiya ne ana bi yawwa an motsa shi saboda kishin dangi da sauransu amma ina ma a ce ma abin ya ci gaba amma Allah bai rubuta ba to da suka ji tsoron asarar da za su in aka ce shi ya musulunta abu labi fa ba su da ko abu hashim kenan wanda ba musulmi ba misali wanda zai taimake su dai kan cutar da musulmi da musulunci sai ta ya hakuri ya hakuri ya hakuri mun bar dattijo mun bar shi dama yayi belin dan dan uwansa wato ga dai su asarar mutum daya shi Abu Salama akan shi asarar garin Makka gaba daya to wannan yasa daga baya ya hijira na ce muku ya je Habasha ko sun yi zama Habasha to ya dawo daga ya zo ya yi ya zo ya rasu radiyallahu ta'ala anhu ya shahada sai matar tasa kafin ya rasu ana ji ko ibnu kasir yana rawaito kissan wato rasuwan shi abu salama yana cewa shi abu salama kafin ya rasu ya ya taɓa rawaito hadisi ina ji muna taɓa karanta muku shi a nan watakila a tafsiri ko ya rawaci hadisi a nisan sarki mamin imri'in muslimin yusabu musibatin fa yaqulu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajini fi musibati hadhihi wa akhlif li khairan minhu illa ajarahu allah illa yana cewa wani musulmi ba zai taɓa samuwa wata musiba ta same shi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allah kai deli na illa ajarahu allah wa awwada lahu khairan min mimma da aka makala cewa ya ci Allah ka yi daidai ka kamun gudunmawa daga wannan akan wannan musibar ta kuma ka wato ka sauya mun fiye da abin da na rasa to in dai musulmi wannan addu'an janin su zai sauya ce to insha Allah sai Allah ya maida masa fiye da abin da ya rasa shi Abu Salama bai rauce hadisi wajen baki su ya ga matarsa da ya dawo gida da ta ji ta kuma ta riki kenan da ya rasu sai ta tana da hadisi ce ina da ayo ina da daji da amfanin karatu aiki da shi ko Allah ma jin dufe musibati ya yi wa kulubli karami to da ta yi wannan addu'a fa ta ce to duk da ya miji na ce annabi ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam wannan zan yi addu'a kawai saboda imani na amma ina miji irin Abu Salama ɗaya rashi na gama rashi farkon imani farkon hijira ga tsaya kan haƙƙin iyali ga kaza ga kafin kirga kira ne amma da na yarda da imani sana fa to da ta gama ta kaba sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi koyi na neman aurenta ta rasa me za ta ci na gode na gode na gode sai dai ina da wasu mushkiloli guda uku na farko ana imra'atun musinna na biyu ana imra'atun musbiya na uku ana imra'atun zatun hira ta ce na farko ni mace ce mai shekaru na ga yawanci matanka shekarunsu ƙanana ne bai kai na ba ya rasu lallai na biyu kuma ni mace ce mai yara musbiya ai za ta sidiya ana ganewa to kada yara na su zo su cika maka gida na uku kuma ni mace ce mai tsananin zafin kishi kada gaya wani abu a gidan ya taba zuciyata ne abin da bai kamata ba kai fishi da ni Allah ya fi da ni in halaka ta yi ce amma ma zakarti min sinni fa ana asan min wa amma ma zakarti min al-iyal fa ila Allah wa ila rasulih wa amma ma zakarti min al-ghira fa Allah an yuzhibahu anki abinda kika ambata na shekaru dai mata na kika fi shekaru ba ni ba yauwa ni kan shekaruna suna sama da naki sannan abinda kika ambata na na yara sun zama iyalan Allah da manzansa abinda kika ambata na kishi ko roki Allah ya tafiyar miki to tace wallahi saboda albarkaci addu'arsa sanin hali na san kai akwai abubuwan da da haka kawai aka yi su wallahi sai an gibi an kallo da ni sosai amma saboda ya addu'a kuma sai ga ban wani tada hankali ba to wannan kenan wannan baiwar Allah ita sai da Ummu Salama Annabi sallallahu da ya aure ta ta tare a gidan ita ce wanda muka faɗi kissan Sayyidina Umar jiya muka ce ta ce bata zakalta shi kulle a ta zakalta to saboda ita ba mabzumiya ce ya sa shi ga wurinta dangin mahaifiyarsa ce shi uwarsa hanta mata sunanta uwarsa na umaru kuma banu mabzumin ce ita to ya ce wa mata sanata sintaini wa sittina ta rasu jatan shekara sittin da biyu wa iya akhiruhunna mautan ita ce ƙarshen mata na sulasa a rasuwa bayan yi karbala da shekara ɗaya kenan da lokacin da aka yi karbala ita mata ce ta ga manzon Allah wannan daren ashura ɗin ta gan shi da wani faranti anu yana tsince jini cikin sullahi wannan fa ya ce daga karbala nake ina ta bin jini ana da aka kashe ina tsince jinin a cikin wani wani mazubi haka To waɗansu suka cewa Maimuna ce ƙarshen rasuwa. Wata zo waje sallallahu alaihi wasallam Zainab binti Jahshin radiyallahu anha wa tufiyat bil madinati sanata 20 wa hiya awwalun wafatan wa awwal man hamila ala na'sh sannan ya auri Zainab binti Jahshin ana ji ko radiyallahu anha ta rasu kun ta shekara ashirin ita ta riga su rasuwa ita ce farko a tarihin musulunci da aka ɗauka akan makara awwal man hamila ala nashi yawa to anan ita sai ta zai fi jashi da murga mun sani ita ma mun ce 'yar kukkun sani yarwan abdullahi mujashid ne wanda ke sunan mahaifinsu umai matu binta abdulmuttalib sunan mahaifinsu jash ibn ri'ab al-asadi ta wajen mahaifinsu dangin sai da aka ɗige cikin ta kowale ne al-asadiya dangin zubairun al'awam ne al-asadi kuma shi da zubairu kowanne banu asadi ne ta babansa uwarsa kuma ba hashin ya yar uwan manzo Allah yadda zubairu shi ibn al-awam al-asadi ne uwarsa kuma safiya ba hashim ya ce haka shi ma abdullahi ibn jashin da shi da zainab bin jashin da ubaidullahi ibn jashin mahaifinsu jashin da riyab al-asadi ne uwarsa kuma umaymatu bint al-talib ba hashim ya ce wato yar uwan mahaifin manzo Allah ita lokacin da ta isa auren fari tana da tsananin kyau matuka kwangini da farin jini wannan ba su ba mamaki in an ce ita yar gugun manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam ba mai mamaki kowa na son ta ana cikin wannan yanayi sai su danginta sun ɗauka ko annabi da aure sallallahu da kansu sun sa da da annabi sallallahu alaihi to ni dai in yana da magana akan ta ina so in nemi aurenta ma zaidu dan harisata waye zaidu dan harisata zaidu dan harisata wani bawan Allah ne balarabi banu kalbi alqudai larabawan sha ana jigo to a can din ne yana karami aka sace shi aka saida shi sai hakimin da hizan ya gan shi a kasuwa sai ya siyo wa gwaggon shi Khadijatu binti Khuwailid shi hakim ibn Hizam ibn Khuwailid ya so gwaggon sa wa Khadijatu binti Khuwailid ana gano ya ga ya tafiya bai mata tsaraba ba sai ya so mata wannan wato in kana neman rabo a lullube cikin cikin abubuwa na da rai bai so ba taɓa wanda kidnapping yawan amfani a duniya kamar zai ɗan harisa ta ba saboda ba da in kidnapping za ki sun sai da shi ba da bai zo gidan manzo Allah ba da bai zama sahabi ba da bai zama wanda annabi ya fi so ba da hibbar rasulullahi wa hibbar rasulullahi ya dan usama da bai zama su shi kadai sahabi kwallin kwal a cikin sabai dubu ɗari da sun zai so Qur'ani duk da san wannan suna cewa wani hannun ga Allah ba ni kwanci ba su yi wa Allah adalci ba kowane hannun ma ga Allah bai ba ne ya dogara wa aka ba haddan kura ta cinye mutum na ce eh tambayi kuran ita hana ta kai ko ba ta Allah ya kiyaye hadda in wani zama dan wuta an ce eh tambayi wutar ita ba ta kai ko hana ta kai ya dogara wa aka miƙa to baran ma shi wannan da aka jaraba shi aka miƙowa haka ne so ita kuma ta ba annabi sallallahu alaihi kyautan shi yana yawa maka wata ran sai ya ga dan uwan baban shi dan uwan baban shi ya gama shi ya duba da kyau wannan ba zai duba ce ni me kake a garin nan sai ce ina nan wajen mai gida na Muhammadu Amin Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam to bari zan zo zo da baban naka sai mu nemi gidan mai gidan naka mu zo mu fanshe ka sai je dauko baban suka zo har maka suka zo gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya sayi da bani hashi ya sayi da kawani gina ka fi waladina mun zo ne akan dan muna nema a mana ihsani a kansa a kyautata mana a mana sauki muna so mu karbe shi shi a nazar ta ce a wa khairun min haza ni ban taba ganin ba wanda ya taba ganin ma irin manzon Allah ba wani kadai ba saboda ba taba ka zo nema abu ya ce maka bana ma ke da wanda ka zo nema ba sai annabi ni ban taba ji an zo wajen wani nema abu idan mutum yana kana neman naira dubu hamsin wurin sa inda ka ce masa hamsin din ne to zai ce maka gaskiya dai za a samu ashirin da biyar da ɗari kuma ka ce mara kuka yi ce sai ce to zan yi kokari da a samu hamsin yana jin kashin ya baka ɗari bisa ɗarin abin da ka zo nema yawanci mutane haka suke bashin dubu ɗari a wannan mara a za dai a samu hamsin to ta yi dama hamsin ɗin gaji su don ka da dubu ɗari biyu da hamsin kanta sai ce da kyar za a samu ɗari ta yi ma kuma tamanin kake nema ana gano wani sai manzon Allah shi kaɗai ne in ka zo nema sai ce ba na ma fiye da abin da ka zo nema ba suka ce a menene ce zan kira shi in ba shi zaki in ya zaɓe ku wallahi tafi ba ku kwandala ba abin da ku amma in ya zaɓe ni ba فما أنا بالذي أختار على من اختارني شيئا ni kuwa da zanzan ce ya rasu wallahi mun gode a to ka ji abin da ya ce ba in ya zaɓe ni ba to wallahi ni ba zan taɓa zaɓen wani abu kan wanda ya zaɓe ni ba da Allah jama'a muka zaɓa manzon Allah ashe ba zai zaɓi komi kan mu ba kenan ai kaga wannan mu aka taimaka ba ma zai kafin ma zai ji ko bayan tun da ta duk wanda ya zaɓe shi ba zai zaɓi wani abu sama da ni to Allah ka sa annabi ya zama zaɓin kullum na farko fiye da komai fiye da kanmu ma kenan sallallahu alaihi wa sallam sai suka ce ah wannan kan suna ganin ba matsala a yaro a bashi da zaɓi tsakanin iyayen shi da ɗiyauci akan bauta aka kira shi annabi sallallahu alaihi ce wannan su ne ne ce wannan babana ne wannan ko babana ce ni ba yace ka ko mai gidana ne yake da sun zuwa neman fansan ka amma in ka zaɓe su sai in sallame ka tafi da su ba komai amma in ka zaɓe ni ba duk wanda dai ka zaɓa wallahi bai ba da amsa sai dai fashe da kuka fa hukka lahu an yabki wannan dole kai kuka ba tsinka nan sai manzo Allah ya bashi zaɓi sai da ya fashe da kuka zan ce wallahi wallahi ni na zaɓi in zauna wurinka ina bawa aka yin koma gida ina da. Yesu ka cika. Kai zai du, da hankalinka, ka zai bauta kan ɗaya ciki wallahi ni na zan mai na gani tattare da wannan ba mai raba da shi. Allah sa ba mai raba mu da manzo Allah har abada. to annabi ko saboda karamci da iyauci sai ya kama hannu to a gaban iya an fito da shi kofar kaba suna gani ba ya daga su jama'a ku shaida daga yau na na mai da zaidu dana kar ku kara ce zaidu na harisa ta sunan su zaidu na muhammad sai iya suka ji daɗi suka wuce gida daga lokacin sunan su zaidu na muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ana zina haka musulunci ya zo suratul ahzabi ta sauka ana jigo sai sai a suratul ahzabi ta sauka sai su ayat da suke ta banni ta sauka shine mene ayar mene ma ja'ala Allah eh eh a ma ja'ala rajul min qabli fi jafi wa ma ja'ala azwajakum allati tazahiruna min ummahatikum wa ma ja'ala atiyaakum daidai wannan magana wa ma ja'ala atiyaakum abna'akum dhalikum qawlukum bi afwahikum wallahi yaqulu al-haqqa wa huwa yahdi as-sabil ud'uhum li abaihim wa aqsad inda Allah فإن لم تعلموا أباهم فإخوانكم في الدين ومواليكم cewa mahallu shahidi da yamma da al'adiyakum abnakum Allah bai mai da wadanda kuka yi da'awa a matsayin yayanku su zama yayanku ba daga yanzu kowa koma kiransa da sunan baban shi aka soke ta bani dan al'ada ce a larabawa ka dauki ɗakin adoption ɗinsa ana ce masa child adoption ka adaptin yaro ya zama ɗanka ya gaji sunanka da komai to wannan shi ne abin da yake akwai to sai aka kuma kyansu da duk harisat ba shi kaɗai wani musulmi aka yi ta bane akwai su migdadun na amurin sunan baban sana asali ke nan da can migdadun na aswad aswad ibn abdul yangus shi ya yi ta bannansa to akwai irin su salim maula abi huzaifa shi ma abu huzaifa ibn utba ta rabiya ibn abi shams ibn abi manafin yayi tabanni shi an an tuna abu huzaifa ko to abu huzaifa to da da aka soke kun tabanni salimun na an sato shi an sai da tun yana karamin shi kansa bai san baban sa ba ana gane wannan tun yana kankani sosai da aka sai zan fa'ilan talam abawun fa'ikwanakum bidini wa sai aka ce salim maula abi huzaifa tunda qur'ani ya ce wa mawaliku in ba ku san sunan iyayensu ba yan uwan ku na jin ko mawaliku ku ce salim maula abi huzaifa ya yi shahada tare da mai gidansa abu huzaifa a yakin yamama yaki didda na zaman shi na abubakar anyway to wannan zaidu shi na nasarar sarki ta yana ya nema masa auren zainab sai da zainab bintu jashi an gane duk da kuma labarin zaidu ko ya ce ni dai inda ina da hannu da magana kanta to ga wanda nake so ta aura zai du zai du fari ne tas sun ce da kasan auduga ma fari ne tas balarabe na ga maka sato shi aka kace da shi ta masu laraba ba su manta wannan sai suna gani akalla bauta ya dan shafe shi ko ta ya za yar gata yar dangi kamar Zainab bintu Jashi wacce take banu asalin ce ta wajen babanta kuma sannan ba hashim ya wajen uwarta yar baffan ma yar goggon man su ana sallar sallar a aura wani duk da dai ba da ba originally bawa bane amma ya taɓa zama bawa yanzu bara ne za ta ce gani kamar ko annabi ne ma zai aure ta ta ce ba su goyi baya ba da su goyi ba wasu alkur'ani su ko ce wa ma kana li mu'mini da na kira wala mu'minati da na kira shi ma iza qaballahu eh wa rasuluhu amran an an yakuna lahum al-khiyaratu min min amrihim wa man yasilla wa rasuluhu faqad dalla dalalan mubina ai mu'mini kowace irin ma mu'mini mu'mina kowace irin mu'mina ce ba su da zabi in matukan Allah da manzon su yanke hukunci ga abin da za a yi ba su da zabi wanda ya saba Allah da manzon su kuma to ya fada cikin wato bata bayyananniya to a nan wurin sai aka ɗaura suka sai yan uwanta suka sallama ita ma ta sallama aka daura auren to ka san kuma dole yau da kullum ta ki wasa yau da gobe sai zama zai dumbai jin daɗin zama da ita saboda dole akwai wannan abun nan to a ƙarshe kullum sai dai ce ya rasulullahi kamun izini in sake ta annabi ya ce masa amsik alayka zawjaka wattaqillah kamun izinin zake ta ce masa amsik alayka zawjaka wattaqillah ka rike matan ka wai ta kula da annabi Allah alaihi bil islam wa namta alaihi bil aitqi ni wanda Allah zai shi ne ba shi musulunci ni wanda annabi ya bar ya yantar da shi daga wuta amsik alayka zawjaka wattaqillah ka rike matar ka ji tsoron Allah shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna masa auren ba zai je ko'ina ba kuma a ƙarshe Allah zai aura masa ita amma tun da lokaci bai ba to shi wannan in an taɓa sa annabi a rayuwa cikin wani yanayi na jin nauyi amma umarnin Allah ne dole sai da shi wallahi da akwai abin da annabi zai boye a wahayi da wannan ne kuma Qur'ani ya gaskata sai da ya shi ya ce wa tukfi fi nafsi kamar lawan yanzu a irin nauyin da ya shiga wa tukfi fi nafsi maza mallahu muddi wa takshan nasu wallahu haku an taksha wa takshan nasu ba ba yadda lafazi yake bane a wata stayi minan nasu ne in ba haka ba Allah jine balli gurin satin laya gaba wa ya shaunahu a wajen ahadan kaga kuma su ma mun sani ko Allah jine balli gurin satin laya ma mu ne shi shi ne limamin shi ba za ce kuma mamun sun kai wannan mataki shi yana gaba da su don ya warware maka shugaban protection nasa ne ki za ka ci Allah zai bada gun sata wa shona don kar ka ɗauka wancan nan tsoro da gaske yana tsoron mutane ne bayan Allah ke jawo da ko kaɗan yana jin kunya Allah masalli ala sayyidina Muhammad lokaci to alhamdulillah Allah mana gafara Allah ya ci kan mu cikin yayin da yayin da wannan na saka shi da Allah sallallahu alaihi wasallam wa fatimul katim lak wala ya san da da jin san san alhamdulillah assalamu alaikum